الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwa yau muna lahadi 21 ga watan biyar hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam kamar yadda coci ta tsara ta ce shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu tauba a satin da ya gabata mun koro bayanai daga aya ta 116 zuwa aya ta 117 sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan wannan ayar mu karkare sauran bayanan da suka yi muna saura sannan kuma sai mu dora akan sauran ayoyi bi idnillahi ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Malan Allah ce laƙatta wallahu alan nabi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
نعم كما يدعى مكا شاغباتروا cewa ana gabatar da matsaloli da suka shafi zakka na zamani ko ba haka ba? to satin da ya gabata mun yi bayanin zakatu malin ta'amil zakkar dukiyar inshora wanda mun yi tarifin me ake nufi da inshora game da bayanan da malamai suka kawo ko ba haka ba wanda ya saurari karatun da ya gabata mun yi bayanin tarifi wanda aka ɗauka iltizamu tarafin li'akhar bi ta'widi bi ta'widin naqdiyyin yadfa'uhu lahu aw liman yu'ayyinhu inda tahaqquq hadithin ihtimaliyyin mubayyanun fil 'aqdi muqabila ko muqabilu ma yadfa'uhu hadha al-akhar min mablaghin naqdiyyin fi qistin aw nahwihi mun ka kawo kuma nau'i nau'i na at-ta'min muka ce akwai at-ta'minu tijari na kasuwanci wanda su suke mallakar dukiya sannan muka kawo ta'min ta'awuni wanda ake yi ko tabaduli ma'ana mutane su bayar don saboda wannan dukiyar tasu ce amma masu aiki za a biya su akwai al-ijtima'i wanda gwamnati ce take yin sa ta hada kuɗin ma'aikata saboda a rinka taimaka maka ko a baka wani wato wasu kuɗi idan ka yi ritaya ko ku ka samu wata matsala mun yi bayanai nau'i nau'i nashi a garatun da ya gabata a yau za mu yi bayanin zakka shin miye hukuncin zakkar wannan dukiya at-ta'minu tijari muka ce bai halatta ba ko ba haka ba jamhurin malamai haka suka tafi to don haka za a koma cewa kenan zakkar shi bata halatta ba tun da dukiyar ba ta su bace an gane ko wannan shine magana ta farko daga cikin maganganun malamai waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa wannan dukiyar ko an tafi cewa ma ko ta halacce ko ba ta halbacce tana da zakka saboda suna kafa hujjar cewa mutumin da ya kwace dukiyar wani to idan dukiyar tana hannunsa wajibi ne ya fitar mata da zakka ina fata ana fahimta ta to wannan kun ji dai maganganu na malamai daga cikin waɗanda suka ce wannan kuɗin suna da zakka akwai Sheikh Mustafa Az-Zarqa sai kuma shi kuma at-ta'milu ta'awuni wato inshora ta taimakekeniya wanda za a taimaki juna ma'ana ku ne kuna zuba kuɗi amma su waɗanda suke kula da kuɗin matsayin ma'aikata suke dukiyar ba mallakar ta suka yi ba ina fata an fahimce ni to wannan kuma shari'a ta yarda ta aminu ta'awuni suna kafa hujja da wato abin da yazo cikin wato abin nan sahihul bukhari hadithi na abu na wato na al-ash'ariyyin sun kasance idan suka rasa abinci shi ne ake kima al'ash'ariyin daga abu musa al'ash'ari cikin wannan kabilar ya fito idza armalu fil ghazwi idan suka je yaki armalu ma'ana suka rasa abinci aw qalla ta'amuhum ko ko abincin su yayi karamci fil madinati a cikin garin madina kaga armalu daga aka samu armala matar da mijinta ya mutu ma'ana suka rasa abinci ko abincin su ya karamci a cikin madina ko akan lokacin yaki jama'u ma kana indahum fi ina'in wahid sai su hada dukkan abin da suke da shi thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyya sai su raba daidai wa daida mutum goma suna tafiya abincin su ya karamci wani abincin shi na kadan wani na da yawa sai a hada gaba ɗaya sai a sake rabawa a ba kowa daidai daidai dan saboda mi saboda kowa ya wadatu to dai sun ka aikata haka fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hum minni wa ana minhum suna daga gare ni ina tare da su wannan ya nuna ya yarda da aikin duk aikin da bai yarda da shi ba sai ya ce bai daga cikin mu wanda yake kaza laysa minna man ghasha man ghashana ko man ghashana fa laysa minna ko ba haka ba to wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi babun fi kitabin sharika to wannan ita sura ta ta'minu ta'awuni ta halatta kidan ku hada kuɗi a tattara su idan musiba ta afka ma wani a biya masa bukatarsa kamar yadda su ma suka hada abinci sai malamai suka ce to wannan ya halitta mun gane wannan da kyau ko amma su masu aiki a wurin dukiyar ba za su bace ina fata an fahimce ni biyan su za a rinka yi kowa ga irin abin da za a bashi a wata mun gane wannan to amma wannan kuma sai mun yi hattara da shi domin turawa suna amfani da nassoshi na alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nassoshi na tarihi da sauransu saboda su kawo hargitsi a cikin addinin musulunci wanda bincike ne mai faɗi kwarai da gaske ash-shubuhat al-muta'alliqa bil qur'an al-muta'alliqa bis sunna al-muta'alliqa bit tarikh al-muta'alliqa bi kaza bil lughati al-arabiyya mu bincike ne mai yawa kwarai da gaske sai su ce to kenan wannan mazhaba ta ɗan ishtirakiyya wanda ake kira socialism an gane ko kenan ta samo asali ne cikin addinin musulunci sai a ce a'a su waɗanda suka kawo ishtirakiya irin su Karl Marx a duniya su bu san addinin musulunci ba kuma su ishtirakiyar da suke zance kowa bai da izinin ya mallaki dukiya sai dai ya zamanto dukiya ta gwamnati ce ita gwamnati duk abin da kuka mallaka na gwamnati ne ita gwamnati za ta baku ha to kina an kai haka nan kina an kashe al-milkiyya al-fardiyya ma'ana mutum bai da mallaka komi komi na gwamnati ne wannan kenan za a koma ba bauta ma gwamnati da tsarin gwamnati a'a musulunci ya yadda ka mallaki dukiya amma zaka taimaka su kuma yin ishtirakiya ba su yadda ka mallaki dukiya ba sai dai dukiyar ta ta gwamnati ce ma'ana taimaka muku ne za ta yi ita ta kwace to kinan wannan shi yasa yake hana mutane waɗanda suke karkashin wannan tsari su yi su nemi dukiya tunda in ka san iyalanka ba za su amfana da dukiya ba da yan uwanka ba za ka nemi dukiya ba su ko turawan yammacin duniya irin su america yan capitalism su ko yan jari hujja ne za ka yi amfani da dukiyar kare don ka bautar da mutane capitalism shi ko wannan sai zamanto shi ba shi na da illa Allah subhanahu wataala ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq kaga Allah ne fifita sashi akan sashi cikin arziki bai yiwa a ce dukiya gwamnati za ta kwace ta ta zamanto ta kowa ala ayyati hal wannan dukiyar da aka tara ba ta da zakka ta at-ta'minu at-ta'awuni duk da yake ta'minu at-ta'awuni ya halatta amma dukiyar ba ta da zakka dalili kuma ba mallakan mutum ɗai bace an gane ko dukiya ce ta jama'a kamar yadda dukiyar da ke baitul mali ba ta da zakatu ita ma wannan haka sai kuma zakatu ma da ta'minul ijtima'i zakat inshora ta ijtima'i wanda gwamnati ke yi a haɗa kuɗin ma'aikata saboda in mutum ya yi ritaya ana ɗebewa a rinka biyansa ko a bashi ko a ba iyalansa bayan ya mutu ko abin da ya kama da haka mun gane wannan to ita ma wannan ba ta da zakka domin dukiyar da gwamnati ta amso ta ajiye ba ta mutum guda ba ce yana daga cikin shar'in dukiya a fitar mata zakka an san mai ita ya mallake ta yana da iko akan ta to amma alhali su waɗanda suka mallaki dukiyar yanzu in ka je kacce baka yi ritaya ba a baka kuɗin ritaya za a baka kenan kuɗin baka da tamamin tasarruf a cikin su da wanda suka kawo hujja wallahu ta'ala a'lam malam sai ka sake maimaita aya laqad taballahu لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
na'am wannan ayar mun gabatar da bayanai a kanta musamman abin da ya shafi sababin nuzul dalilin saukarta kan ka'ab bin malik waɗannan ayoyin suka saukar shi da waɗanda a tare da shi mutum biyu kuma mun yi bayanin munasabar ta tsakanin ta da sauran ayoyin da suka gabata mun kawo maganar mai littafin masu littafin mushaf na darus sahaba fi tanasub wa tanasub al ayati was suwar fi tanasub wa tanasub al ayati was suwar mun kawo ibnu ashur abin da ya kawo mun kawo kuma abin da imam al fakhruddin razi ya faɗa a cikin at tafsir al kabir ko ba haka ba da haka ba sai mun sake komawa bayin wannan bayani to amma dai yanzu zamu zo sauran bayanai da suka yi saura waɗanda zamu karkare karkashin wannan aya Allah ce to laqad taballah hakika Allah ya karbi tuba ala nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ala nabiyyi a qira'ata imamu nafi' an gane ko wal muhajirin da kuma al muhajirin kaga annabi shi da yafi kowa kima da daraja khairu khalqillahi ajma'in wal muhajirin sai muhajirina wal ansari to me yasa bai ce wal ansari wal muhajirin ba sai an kai uslubu wato at-tadalli manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi daraja sannan almuhajirin sun fi daraja da ansar ba wai gaba ɗaya ba amma in an ɗauka jumlatan waɗanda suka fi daraja su ne muhajirin amma ba shi ke nuna duk muhajir ba ya yi ansari daraja mun gane wannan wal ansari sannan an kazo zuwa ga ansar shi yasa Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة da wannan mutane suka ce muhajirin sun fi ansa sun riga su imani sun riga su taimakon addini sun riga su haƙuri akan addini ban sani ko mun fahimta ba sai ya ce alladhina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi shi a cikin lokacin tsanani muka ce ko ana nufin wannan yaƙi sai da manto ya shafi waɗanda suka fita ghazwatu tabuk ne ko kuma fi sa'atil usra a'a wanda suka bi shi a dukkan halaye domin in an ce za a yi addini abi addini tsakani da Allah za a sha wahala ko ba karan bane sai ce min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan zuciyar waɗansu daga cikin su ta yi kusa ta karkata kada intabe akwai kada yakidu an gane ko kina asalin shi yakidu ne an gane ko wannan shine na shirya makirci an gane ko an gane ko akwai kuma kada ya kadu kenan wannan asalin shi kada ya yadu ne tunda kaga an yi alif sa'a yas'a asalin shi sa'a yas'ayu ne nama ya namu asalin shi nama yanwamu ne to sai aka maida alif ta koma matsayin alif mun gane ko to kada ya kadu kenan ya yadu ne shine cewa yayi kusa to wanga kada ya kadu ne ba kada ya kidu bane don nan ba makici ake nufi ba to shi wannan fi'ilin yana da ishkali a cikin yaren larabci idan ya tabbata to abin ma'anar shi abin bai tabbata ba idan kuma aka kore shi to kuma abin ya tabbata ban gane ko an san ko ba haka ba abin da bature ke cewa alam abin ya juya kaga kada ya zigu qulubu fariqin minhum zukatan waɗansu daga cikinsu sun yi kusa su karkata kenan ba su karkata ba sai Allah ce fadhabahuha wa ma kadu yaf'aluna ba su yi kusa su aikata ba amma sun aikata wannan fi'ilin hatsari gare shi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu ba malamai suna ganin ana iya ƙara shi ya zumanto kamar ƙari ne na ta'kidin ma'ana shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha wasu kace to nan kada za'ida ce domin akadu ukhfiha ai Allah ya riga ya boye ta thaqulat fis samawati wal ard kenan nan inna sa'ata atiyatun ukhfiha dan kada sai ta zama to kamar ta'kidi ne ko ko akadu ukhfiha min nafsi an gane ko na boye ta gabayi har gare ni ba ta kusan ta koyi misali inda tana koyuwa ina fata ana fahimta ta sannan Allah ya ce idza akhraja yadahu lam yakad yaraha ai lam yaraha ni domin ba zai ga hannun ba mun gane ko kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi a can inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha zaka ga bayanin malamai sannan kadiba cikin daf'u ihamil al-tirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين ذاك هو النبيان min ba'di ma kana yuziqu qulubu fariqin minhum wata jama'a daga cikin su zuciyarsu ta so ta karkata ma'ana kenan zuwa ga abinda ba alkhairi ba tunda mun ce azzaibu shine almailu min alhaqq ila albatil thumma taba alaihim sai Allah ya karbi tuban su an kare ko innahu bihim raufur rahim domin shi Allah subhanahu wata'ala bihim da su raufun mai jinkai ne an gane ko wato raufun mai tausayi ne rahimun Allah subhanahu wata'ala mai jinkai ne ko ba haka ba to wannan shine takaitaccen bayani game da wannan aya amin ya Allah ya rabbal alamin yanzu abinda zamu yi sai mu kawo mas'aloli da suke da alaka da akida da muka koro lokaci ya muna halinsa ko ba haka ba daga nan sai mas'aloli guda biyu na fiqhu da suke da alaka da wannan aya akwai ta akida guda amma ita a gurgurji zamu bada ta sai mu bada eh abin nan abin da mas'ala guda ta fiqhu ko biyu da kuma waccan ta akida mas'aloli na aƙida ana bayani ne kan sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qa'ida a cikin littafin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a war radd 'ala al-mukhalifin fiha sai suka ce qa'ida قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه حجة maganar sahabi idan ya faɗe ta sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abinda ra'ayi bai shiga ciki to matsayin hujja take domin matsayin wahayi take tunda ba zai iya kawo labarin gani ba sai in ya ji shi daga wa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka kawo mas'aloli guda biyar karkashin wannan mas'ala ta farko suka ce ithbatu ismil a'azz lillahi azza wa jal za a tabbatar ma Allah suna al-a'azz me yasa za a tabbatar ma Allah suna al-a'azz ina fata ana fahimta ta kenan idan sahabi ya kawo wato wannan domin asar ya tabbata ibnu abi shayba ya fitar da shi na abdullahi ibn mas'ud yake cewa da abdullahi ibn mas'ud da ibnu umar sun kasance kana ya kula ni fi sa'i bayna safa wal marwa suna cewa idan suna yin sa'i tsakanin safa da marwa rabbi ighfir warham Allah ka gafarta ka yi jinkai wa tajawaz amma ta'lam Allah ka gafarta mana abinda ka sani mun rige mun aikata innaka antal a'azzul akram kai Allah kai ne al a'azzu mafi waya al akramu Allah kai ne kuma mafi karamci to kaga wanda al a'azzu ya tabbata cikin maganar sahabbai kuma hada min ma la majalil ra'yi fihi shi yasa in ka kira Allah al a'azzu su baka yi bid'a ba domin domin yana daga cikin wato ashiya at tawqifiyya ko ba haka nan bane mas'ala ta biyu wadda take karkashin wannan isbatul qadamain lillahi azza wa jalla ka tabbatar da Allah yana da dugadugai guda biyu amma nan ba tare da tashbihi ba ba tare da ta'fili ba don Allah laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir domin ya tabbata Allah yana da dugadugai akwai hadisi na Bukhari da Muslim na Anas bin Malik wanda yake cewa Allah yana da dugadugai cikin kissar jahannama don yawma naqulu jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid ko ba haka bane hatta yada'a ar-rabb fiha qadamahu to kaga wannan ya tabbata to amma kuma ina faɗar wani sahabi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci sai suke cewa adadi bai tabbata ba amma asar ya tabbata daga abdullahi ibn abbas an gane ko wa ibn khuzaima ya fitar da shi da imamu darimi cewa ibn abbas faqad sahha anhu al-kursi mawdi' al-qadamayn shi kursiyu da aka faɗa wuri ne na dugadugan ubangiji guda biyu kaga nan kadamai ne ce bai ce kadamin ba to sai a tabbatar da shi saboda mimma la majala da ra'ayi fihi ina fata ana fita ta mas'ala ta uku jawazu wasfi llahi bil azm ana iya sifanta Allah da al azm daura niyya shine al azm fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ina fata an fahimce domin ya tabbata a asar na ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam تتشي فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة كو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي فقلتها سي الله يا عزم يدا إن فدا سي نفدا كان كن ثم ثم عزم الله لي كنا أنا إسفن الله دمي ده العزم سبب يا تبتكين حديث حديث كما يتكين صحيح مسلم إذا بتا أفهم مسألة تهو سنايا الله ghairu makhluqa ba halitta bane sunayen Allah ba halitta bane ina fata ana fahimta ta to meye dalilin da za a ce sunayen Allah subhanahu wata'ala ba halitta bane domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa an tambaye shi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance to kaga an ce ya kasance to a yanzu kaga abin yake ghafurar rahima sai ibn abbas ya ce sammallahu nafsahu bi dhalika Allah shi na kira kan shi da wannan ya ce lam yazal kadhalika kuma Allah bai gushe ba haka yake shi yasa zaka jin malaman zauri suna cewa kana wa lam yazal to kaga tun da shi ya ce Allah kira kan shi haka to kuma abinda Allah ya aikata ba a kiran shi makhluk dan haka sifofin Allah da sunayensa gairu makhluka sai mas'ala ta ƙarshe ita ce mas'ala ta biyar shine cewa ru'yatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil mi'raj shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da an kai mi'raji da shi shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba kaga sabani ne ko ba haka nan bane to daga nan sai a tattauna akan mas'ala din galibin irin waɗanda suke firaqud dalla sai su ce ai ba ai mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴan qur'ani sai ce an faɗi isra'i cikin qur'ani amma ba faɗi ba mi'raji amma gashi Allah yana cewa wa id qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa ash-shajarata al-mal'unata fil qur'an ka gani ash-shajara al-mal'una fil qur'an ita ce az-zaqum to ya za a yi a gane ta ita ko tana ina ka gani al'amari ne da gaibi ba sani ko mun fahimta ba kenan sai su ce babu shi yasa waɗansu suka ce subhanallazi asra bi 'abdihi wasu suka ce an yi isra'i ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ruhin shi ba da jikinsa ba an gane ko amma dan ce mafi inganci an gane ko shine an yi isra'i da shi da jikinsa da ruhinsa don bi abdihi al'abdu ya takawwalu min jismin wa ruhi domin bai ce subhanallazi asra bi ruhihi ba eh in ba wasu maganganu da kike so to akwai sabani tsakankanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibnu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummul mu'minin Aisha ta tafi cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam da an kai mai araji da shi bai gani ba bai ga Allah ba sannan kuma ibn Abbas shi kuma yana ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ga Allah to shi kenan yanzu ya zamu yi tunda nan khalafa sahabi wani ya faɗi wata magana shi ne malamai suka ce to nan zamu ɗauki wasu malamai suka tafi cewa a rinjayar da wata magana akan wata a ɗauki magana Aisha a bar ta ibn Abbas waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a a ɗauki ta ibnu abbas a rinja yadda ita akan ta aisha wadda suka ce a'a a yi aljam'u tunda in ana iya jam'u mata amkana aljam'u an gane ko aljam'u aula idza amkana sai suka ce to yanzu ya zamu ji me yasa aka yi sabani domin shi ibnu abbas ana yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan sannan kuma ita ko ummul mu'minin aisha ta saba to yanzu kuma abubuwa ne waɗanda ba a iya hankaltar su ta fuskar hankali don ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firya shi ko ibnu abbas yake cewa ata'jabuna anna al-khullata li ibrahim alayhi salam wal kalam li musa war ru'ya kenan li muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam athar ne wanda ibnu abi asim ya fitar da shi a cikin as-sunna da ibnu khuzaiba a cikin at-tauhid da sauransu to a'a sai malamai suke cewa yadda ya kamata a tafi tunda an yi sabani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ga Allah bi fu'adihi la bi ainihi ina fata fahimci ni ar-ru'ya nan laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra nan ana nufin ya ga Allah an gani kuma ka zaba al-fu'adu ma ra'a al-fu'adu yace bai ce ma ka zaba al-ainu ba wannan shi ne abinda malamai suka rinda da haka akwai mas'aloli da suke da alaka da sahabbai kuma suke da alaka da akida dalibin ilimi sai ya bi su ya tantance sannan zai isra abin da zai faɗa amma in ba haka ba sai ka je ka kwaso wani abu wanda ba shi ba ka je kai ta wato su kiburu su eh mas'ala ta fiqihu ina fata ana fahimta ta eh so kiburu su zaka yi domin zaka gina mas'alar ka ne ba akan ilimi ba ina fata ana fahimta ta eh domin dalibin ilimi idan bai tsaya ba ya fahimci mas'ala da kyau zai je ne ya faɗi wani abu wanda ba shi ba in aka zo jan bincike sai kaga ya rikice al-maqasid wa qawl as-sahabi a cikin littafi al-maqasid ash-shar'iyya inda Sheikh al-Allama inda al-Allama Sheikh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti dirasa ce da aka yi wata wani bincike na takharruj na jami'a to sai aka zo al-maqasid wa qawl as-sahabi ilimin maqasid ash-shar'iyya alaqassa da mi da sahabi na farko sun yi magana akan wane ne sahabi wasu suka ce man sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi wanda shine ta'ifin sahabi ko so ɗaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari yace man sahiba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu min al-muslimina fa huwa min ashabihi Ibn Hajar al-Asqalani yace man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi yayi imani da shi domin su Abu Lahab su Abu Jahal sun ganshi ba su yi imani da shi ba to idan sun gan shi ba su imani da shi ba suka ta yi wuta ina ga wani wanda ba shi ba a ce wanda ya gan shi zai samu shiga aljanna kaga wannan akwai soki burusu wa mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci walau takhallalat riddatun ko da ya taba yin ridda fil asahi a zance mafi inganci kenan in ya dawo to sai malamai suka kasa maganar sahabi gida uku an yakuna mimma la majala lil ra'yi fihi an gane ko ta kasance abinda ra'ayi bai shiga ciki idan aka ce an ya kuna mimma la majalalin ra'ayi fihi abinda ra'ayi bai iya shiga ciki an ya kuna mimma lahu fihi majal abinda ra'ayi zai shiga ciki ina fata an fahimce ni to in muka zo ma kana lil ra'ayi fihi majal abinda ra'ayi yake shiga cikin shi to shi wannan aqsamu idan aka ce maganar sahabi ra'ayi na shiga to ita aqsamu ce na farko an yantashira qawlu sahabi bayna sahaba maganar sahabi ta yadu a tsakanin sahabbai wala yadhharu lahu mukhalifun kuma ba a samu wanda ya saba mishi ba fa hadha huwa al-ijma'u sukuti sunansa ijma'u sukuti kaga za a yi amfani da shi a fiqhu a yi amfani da shi a aqida an yantashira qawlu sahabi bayna sahaba wa yadhharu lahu mukhalifun ya zama to magana ta yadu amma an samu wanda ya saba mishi to kaga wannan mun ce idza khalafahu ghayruhu laysa bi hujja sai an kalli dalilai adam intishar qaul as-sahabi bain as-sahaba ya zaman to maganar sahabin bata yadu tsakankanin sahabbai ba kenan ba a sani ba shin tunda bata yadu ba a san shin yana da wanda ya saba mishi ba ko ko yana da ko ko sahabbai sun yi ittifaki akan wannan to sai suka ce magana hujjatu qaul as-sahabi qaul as-sahabi alladhi la majala lirra'yi fihi idan sahabi ya faɗi magana wanda ra'ayi bai iya shiga cikinta to wannan hujja ce ina fata an fahimci ni domin mi domin a ƙarshen abin zai kuma a matsayin nassi tun da ra'ayi bai shiga jiki shi yasa ba Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yace fa yuqaddamu 'ala al-qiyas idan sahabi ya faɗi magana akan ra'ayi abin da ra'ayi bai shiga to za a gabatar da ita akan qiyasi domin shi qiyasi hankali na shi ko abin da ya faɗa nas matsayin nassi yake kenan ko za a gabatar da shi akan nassi za a gabatar da nassi akan sa wa yukhassu bihi nassu ana iya taksisin nassi da shi in ya tabbata sahabi ya faɗi magana bin mala majala da ra'ayi fihi domin tana koma ne a matsayin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam in lam yu'rafu as-sahabi bil akhdh min al-isra'iliyat in ba a san sahabi ba yana karba daga masu isra'iliyat kenan tana yiwa daga bani isra'ila karbu wannan ra'ayi qawlu as-sahabi alladhi fihi majalun lir-ra'yi maganar sahabi wadda ra'ayi yana shiga wan tashara bainas sahaba wa lam yadhhar lahu mukhalif ba a samu wanda ya saba mishi ba to wannan ya zan ijma'u sukuti sannan in an ka samu qaulus sahabi magana sahabi alladhi fihi majalun lirra'yi ra'ayi na shiga wan tashara bainas sahaba yayya wa dhahara lahu mukhalif sai an ka samu mai saba mishi to wannan bai zama towa hujja zance kamar yadda muka kawo maganganun su sai dai ayi kokari ayi aljam'u aw at-tarjih ina fata an fahimce ni akwai maganganu na malamai wasu sun kace annahu hujja mutlaqan laysa bi hujja mutlaqan in ishtahara wa lam yadhhar lahu mukhalifun kana hujja an gane ko in ishtahara in ya shahara to wannan in babu wanda ya saba mishi wa yufariqu al ijma' as-sukuti an intishar hadha al qawl la yalzumuhu bulugh al kulli wa muhlat an nadhr sai kuma alaqar al maqasid fi qawl as-sahabi ya zamu yi mu gane maganar sahabi da ilmul maqasid shi ne malamai suke cewa abinda ya sa ilimin wato maganganun sahabbai ko da min malin ra'ayi fihi majalli suke da alaka da ilmul maqasid domin su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna na alqur'ani ya sabka su larabawa ne sun yi imani da abin sun fi musanin darajar qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan don haka maganar sahabi tana da muhimmanci wajen fahimtar ilmul maqasid shar'iyya ba sai ko mun fahimta ba to wannan yana da kyau dalibin ilimi ya san wannan don ka a zo a yi abin da domin kakka zo da ra'ayinka ka saba ma maganar sahabi kaga sai mu ga a in hankali na yafi ka in imani ne yafi ka in kusanci da alkurani yafi ka in kusanci da sunna ne yafi ka a to ya za a yi mu fifita ra'ayinka akan na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ba zai yiwu ba to wannan ita ce mas'ala da take da alaka da ilmu usulul fiqh ko kuma ilmu al-maqasid ash-shar'iyya domin yana da alaka da usulul fiqh game da sahabbai dalilin da yasa kuma ka kawo ta dan ayyukan al-muhajirin wal ansar mun gane wannan to yanzu abu na ƙarshe ƙarƙashin wannan aya wanda shi ne za mu ƙarƙare da shi mas'aloli da suke da alaƙa da ishtihadi da isma ishtihadi da isma da an ka ce laqad taballahu Allah ya karɓi tuba in an ce an karɓi tuban mutum me yake nunawa kenan yayi laifi tunda wanda bai laifi ba a karɓa tuban shi to shin annabawa ma'asumai ne ko ba ma'asumai bane su sahabbai wal muhajiri da wal ansar a aqidar ahli sunna sahabbai ba ma'asumai bane suna yin kuskure dan ayoyi sun tabbatar da wannan wa laqad nasarakumullahu wa'adahu idh tahsunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin kenan a aqidar ahli sunna wani abu da sahabbai suka yi ƙarya aka yi musu cikin ilimin tarihi musamman yan shi'a wani abu kuma sun aikata kuskure ne Allah ya ce ya gafarta musu shikenan amma mu ce su ma'asumai bane to shikenan ko idan ko sahabbai ba ma'asumai bane ba wanda zai biyo bayan su ya zamanto ma'asumi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to amma su annabawa hashawiyya suka ce annabawa na iya kafirta kwata kwata to da jin hashawiyya kasan daga hashawu na babu wani amfani tare da wani an gane ko wasu malamai suka ce a'a annaba ba sa yin kuskure ma'asumai ne kwata kwata amma sai ahli sunna suka ce a'a su annabawa su ghairu dhunub suna iya zo musu amma kaba'ir ne ba sa aikata wa balantana su kafirta kenan su ma'asumuna ne anil khata'i fi tabligh risala abin da ya shahi wahayi ba za su yi kuskure ba kuma za su yi su aikata kaba'ir ba ina fata ana fahimta ta to amma me yasa ɗalibin ilimi zai je wannan matsalar me yasa aka kawo ta ko ba haka bane me amfanin bijiro da wannan matsala din ko ba haka ba sai a ce a'a saboda suna fakewa da waɗansu ayoyi ne su nuna maka annabawa suna iya kafirta ko su aikata kaba'ira in tabe dalili kuma sai su ce Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina kafirai sun ce ma annabawansu lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo cikin hanyar mu to in an ce ta'udunna za ku dawo kenan ka taba zama cikin haka mutane da shi suka gaya mishi qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina kenan suna iya kafirta ka gani sai a ce maka to abinda ake nufi nan ko dai ya zamanto lata'udunna suna nufin banda annabi domin shi annabin bai taɓa shirka ba amma sun yi magana ne akan mutanen da suka bi shi sai suka yi taglibin magoya bayansa a kansa ko kuma aula ta'udunna su suna zaton annabawa kafin su fara da'awa akan hanyar su suke na fata ana fahimta ta ko kuma aula ta'udunna daga ada shi ada kala kala ne akwai ada ya'udu abu ya dawo raja'a akwai ada ya'udu shekara ta dawo shi yasa anka ce ada ya'udu idan akwai ada ya'udu shine ya je garashin magarin marashin lafiya marittu falam ta'udni cikin hadisi na bukhari ko ba haka bane yabna adam sannan akwai ada ya'udu sara shi yasa ake cewa ada tinu hajaran sai a ce kasa ta koma min ta koma dutsi ba ana nufin da dutsi bane ta wargaje sannan ta koma lakar ta koma dutsi a'a ai asbaha ban sani kuma fahimta ba to nan aula ta'udun na fi millatina su an ba nufin ko ku kasance daga cikin hanyar mu ma'ana ba ana nufin ku dawo ba wannan ayoyi suna da yawa sai su ce maka ai annabi Musa ya kashe mutum fawa kazahu Musa fa qada alaihi ai ka ba'ira ne annabi Musa lokacin ba annabin Allah bane kuma ba daga gaya aikata ba su ce maka wa asa adamu rabbahu fa gawa an kace ai aljanna ne ake zance sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada annabi Yusuf su ce ya ce wa qalat hayta lak qala ma'az Allah wa laqad hammat bihi wa hamma biha to da irin waɗannan suka kaɗa wannan hujjoji sai kai hattara mun ji wannan da kyau sai kuma mas'ala ta ƙarshe kenan sai mas'ala ta ijtihadi tunda an ce laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi an gane ko wasu sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ijtihadi a yana ijtihadi in abin bai dace da nassi ba to Allah zai sabkar da abin da ake bukata muna ganewa to haka sahabbai suna ijtihadi shi ko ijtihadi babi ne mai fadi domin sai kai karatun ijtihadat a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi abubuwan da ya dauka nasu yace a dawo akan su kaga da Allah ne yace a yi su ai da ba za a dawo a ce ya bar wannan ba su kuma sahabbai suna da ijtihadi kaga bincike ne kana iya ijtihadat khul al khulafa wani malami ya littafi akan wannan ko ijtihadatus sahaba ko kuma ka ɗauke shi ijtihadatul fuqaha fi asri kaza ka ɗauko haka kawo zamanin mu man yamliku haqqal ijtihad al ijtihadul mu'asir bincike ne mai yawa to ya za mu gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi ko ba haka nan bane tunda magana ce aka faɗa Allah ce afa Allahu anka lima abinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ma kana linabiyyin an yakuna lahu أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم لمسكم أخ... فيه... مما أخذتم فيه عذاب عظيم to dan haka yayi ijtihadi akan waɗansu matsaloli Allah ya ce a'a a bar su a dawo akan wannan mun gane wannan da kyau wallahu ta'ala a'lam malam mu je aya ta gaba sai Allah ya ce wa 'ala thalathati alladhina khulifu وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
Na'am, kamar yadda muka sani uslubin tafsirinmu yana tafiya ne akan wani tsari. Na farko shine a kawo asbabun nuzul ko a kawo ilmul munasabat ana gabatar da wani daga wani a kansu ko ba haka nan bane ya an kawo asbabun nuzul a kawo al munasabat ko ko an kawo al munasabat aka asbabun nuzul matakin da zai biyo baya shine a fassara ɗaiɗaikun kalimomi tare da wani lokaci bayanin i'rabin kalima ko kuma sarfunta ko nahwunta ko ba haka nan bane daga nan kuma sai a dawo a karkare da mas'alolin da suke karkashin aya shine manhajin mu aiko to sai mu fara wannan ayar asbabun nuzul tana da alaka ne da laqad taballahu duka ayoyin guda uku daga laqad taballahu zuwa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin dukkan su suna da alaka da sababun nuzul wancan wanda muka yi bayani da su Ka'ab bin Malik mun gane wannan sai kuma almunasaba almunasaba shine cewa da an ka cewa ala thalathati alladhina khulifu ibnu ashur ya cewa ala thalatha ma'tufun ala annabi kina an yi adadin sa ne da akan annabi da an ka ce laqad taballahu sai aka ce mi ala annabi sai aka ce mi wal muhajirin kinan laqad taballahu ala annabi wal muhajirina wa ala thalatha ina fata an fahimce ni الدر المسؤول wato سمير الحلبي a cikin littafin sa الدر المسؤول shi da yazo sai ce a'a akwai magana biyu ko ka ce ma'tufun ne ala annabi kinan laqad taballahu ala annabi wa ala thalatha mun gane ko ko ko ma'tufun ne akan alaihim tun da ya ce summa taba alaihim ko liyatubu an gane ko taba alaihim wa ala thalathati alladhina khulifu kaga magana guda nawa guda biyu to wani idan magana guda ya sani sai ce a'a babu wannan kuskure ne ilimi abu ne mai faɗi kwarai da gaske mun ji wannan to kaga mun samu munasabar wannan aya da ayoyin da ayoyin da suka gabace ta mun gane wannan to sai mu zo zuwa ga sharhul mufradat yadda zamu yin bayanin mufradat in mun zo ga qira'at ko nahwu in akwai damar gabatarwa ana gabatar da shi sai mu diba cikin tafsiri na jalalaini yace wa kenan wa wannan wa za a ƙara mata taba kenan wa taba Allah ya karɓi tuba ala salasa akan mutum guda uku shi as-salasa nan matsayin sifa yake kenan alar rijali salasa domin mutum uku ne ba a kawo su ba to sannan alar salasati lalina khullifu sai mai jalalai ya ce khullifu an taubati alaihim an jinkirta al'amarinsu daga karɓar tubarsu bi qarinati hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat kenan nan khullifu an tauba ay ukhiru ukhirat taubatuhum an jinkirtar da tubansu ba a karbe shi ba ina fata an fahimce ni wannan shi ne abinda shi mai jalale ne ya kawo amma as-sa'di imamu sa'di da yazo wa ala thalathati alladhina khulifu karkashin wannan khulifu din don ya kawo maganganu daban-daban karkashin wannan ya kawo magana ta kai kusan magana daya biyu uku hudu biyar shidda wato bakwai amma wajen khulifu din nan yace daga cikin abin da zamu fahimta a ƙarƙashin wannan ayar anna min lutfillahi ta'ala bis salasa yana daga cikin tausayin Allah ga waɗannan mutanen guda uku an wasamahum bi wasmin Allah ya sifanta su shine wasamahum in an ce wasama da sinun ya sifanta in an ce wasama da sadun ya aibanta shi alwasnu huwa al'aib ina fata an fahimce ni yake cewa to wasamahum Allah ya sifanta su bi wasmin da wata sifa laysa bi'arin alaihim wadda ba abin aibantawa bane gare su yace fa qala sai ce khullifu yace isharatan dan Allah shi ishara ila anna almu'minina khalafuhum cewa kenan mu'minne sun bar su kaga barkon Allah yace alladhina takhallafu to tunda Allah ya karbi tuban su bai dace bai dace ce takhallafu sai ce khullifu an tafi abbasu ina fata an fahimce ni yace koko au khullifu amman butta fi qabil umrihim khullifu an dan jinkirta an gane ko fi amman batta daga waɗanda an ka yanke butta kenan an yanke fi qabul umrihim daga karɓar uzurin su domin waɗanda suka zo suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ya karɓi uzurin su kenan su an yanke amma su khullifu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su ko tafi ku sai daga baya ai Allah ya hukunci yace au fi raddihi ko kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam raddihi ya mayar da su yace al'amarinku shina ga wajen Allah wa annahum lam yakun takhallufuhum raghbatan 'anil khair kenan rashin fitarsu ba dan suna kyama alkhairi bane in an ce raghiba 'anil khair yana kyama kenan ba kyamar fita su kai ba ولهذا لم يقل تخلفوا yace shi yasa Allah bai ce ba takhallafu sun kifita sai ya zama to a'a su ba kyamar jihadi bane suka yi kasala ce ta zo musu suka yi zaman su amma su ba munafikai bane domin shi munafiki shine bai masu ne fita jihadi kuma bai son musulunci ya ci gaba kenan don bai zai fita ina fata ana fahimta ta to wannan shine khullifu din amma in ka duba cikin الدر المصون في علوم الكتاب المكنون يا كاو قراءوي daban-daban قراءوي ne shadda da an ka ce wa ala thalathati alladhina khulifu da yazo khulifu kinan sai ce akwai qira'at daban-daban qira'a ta jamhur ita ce khulifu waɗanda an ka jinkirta tuban su ko ko khulifu an tafi an bar su in mun dauki larabci yana iya daukar wannan domin daga khalafa ne shine sabawa idan ka fita wani ya zauna kun saba ma juna ina fata ana fahimta ka yace kuma akwai qira'a wa ala thalathati alladhina khalafu an gane ko khalafu yace min khalafahu أي مبنيا للفاعل خلفه والمعنى الذين خلفوا أي فسدوا يعني أنت على الثلاثة الذين خلفوا سوني وأن دا سكا باتي معنى الأمر إنسو معنى إن أنت سن باتي نبا أنا دفن سن كافر تبا معنى سكا أيكن أشاء شيني خلفوا domin khalaf shine bacewar abu la khalufu fa misaibi khaluf na ana nufin kamshin baki sannan kuma akwai qira'a wa ala thalathati alladhina wato abin nan ya ce wa ya juzu annahum khalaful ghazi na fil madina ya ce khalafu kenan sun saba ma alghazi na fil madina in ka gana maka ce khalafu kenan fasadu ko ko khalaful ghazi na sun bar masu fita kenan tana yiwa sun fita kafin a fita sannan suka dawo ina fata ana fahimta ta ya ce to kuma akwai waɗanda sun ka karanta wa ala salafatin ladina wato khallafu da kuma salasa waɗanda suke guda uku alladina khallafu waɗanda khallafu sun bar mutanen madina kiran tana yiwa kinan sun fita lokacin da za a fita ko kuma khallafu sun saba musu sannan kuma akwai qira'a wa ala thalathati alladina khalafu khalafu menene khalafu an gane ko sun saba domin sun saba mumine mumine sun fita su sun yi zaman su to kaji kira'o'i daban-daban waɗanda a karkashin wannan aya wa ala thalathati alladhina khulifu ita ce qira'a ta jamhur akwai khalafu sannan kuma akwai khallafu an gari ko akwai kuma khalafu dukkan su qira'atu ne shaza banda khulifu sai yace hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat sai da kasa ta yi musu kunci daqat alaihim al-ard daqa shine yayi kunci an gane ko wala taku fi daiqin mimma yamkuruna kina sai zamanto asalin wannan alif ya unci domin daqa yadiqu kenan asalin shi dayaqa yadiqu ina fata an fahimci ni daqat alaihim al-ard kasa ta yi musu kumci bima rahubat yace ai ma'a rahbiha tare da cewa ƙasa tana da mi tana da yalwa ai sa'atiha inji mai jalalaini yace fala yajiduna makanan ba sa samun wuri yatma'innuna ilaihi wanda suke nutsuwa zuwa gare shi tun da gari an ce kowa kare musu magana shi ko dan adam bai jin dadi a ce shi kadai ba a yi masa magana ko ba haka nan bane da kun ga mutum na kebewa a wuri shi kadai to ku yi kokari ku jawo shi cikin mutane idan ba ku yi haka ba zai haukace da yawan mutanen da suke haukacewa a afirka akwai damar a taimaka musu su dawo sai a basu su haukace mutum da yana da kasuwa kasuwa jarin ya kari to yanzu ya daina zama cikin mutane idan kuna son hankalin shi ya tsaya a dan haɗo jika biyar biyar a abin nan kuna ba shi kuɗi sai ku ga ya dawo cikin ku damuwa wani lokaci ita ce idan ta yi yawa take kai ga hauka to saboda mu ba mu da tunanin yadda psychology ta dan adam take duk da yake gashi nan nasoshi sun nuna mu da ɗabi'o'in dan adam suke sai a riga sai a bar mutum sai ya haukace eh da an bar yara sun fara yi dariya yana jifa magana ta ƙari sai zanga wurtaccen mahaukaci Allah kai mu tsari to dan haka dai saboda ba a yi musu magana mun faɗa cikin sababin nuzul kuma an ce matan su su kaurace musu ai shikenan dan adam ya shiga cikin matsala kazan sani yayi wari akwai matsala sai an ka ce to wadaqat alaihim anfusuhum kuma rayukan su suka yi musu kunci ma'ana kuma ba sa jin dadi sai ya ce to wadaqat alaihim anfusuhum yace qulubuhum zukatan su tunda ai kunci ina yake cikin zuciya an gane ko yace lil ghammi inji mai jalalaini saboda damuwa wal wahsha da kuma kadaici shine wahsha shi yasa ake ce ma dabbobin daji al wuhush saboda sun kaɗai ta ba sa cikin gari an gane ko bi ta'khiri taubatihim mi yasa suka samu damuwa saboda an jinkirta tubansu fala yasauha sururun ba ta samun sururun wato farin ciki wanda zai yalwace ta wala unsun ko ɗibakewa shine al'unsu babu shi an gane ko al'unsu da alhamza unsu shine ɗibakewa shi yasa wani sha'ir ya ce wa masu miyal insanu illa li'unsihi ba a sanya ma dan adam suna al'insanu ba illa li'unsihi saboda bai iya rayuwa sai ana ɗibin mishi kewa ba ka iya rayuwa kai kaɗai da za a kai ka wani gari a cika maka shi da kuɗi da komai ga abinci a ce kai kaɗai za ka rayu cikin shi za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba dole sai kana tare da wani kana fira da shi kake iya rayuwa amma wani sha'ir shi ko cewa ma sun biyal insanu illa li nasihi sai don saboda yana da yawan mantuwa ina fata an fahimce ni yace to wa zannu yace aiqan sun yi tabbat shine zannu in tabe in ka duba wani lokaci zanna tana nufin zato zanna wani lokacin tana nufin mi tana nufin yaqini shina daga cikin abin da ake kira al-addad rike da kyau diddu shine kishiya al-addad kalimomin da suke ba da ma'anoni kishiyoyin juna kuma kalima guda ce kaga yaqini sabanin shakka ne ko ba ka nan bane to amma sai kaga zanna ta zo ta ba da yaqini kuma wannan sai ta zo ta bada mi ta bada shakka kenan yana da buƙatar kai ɗalibin ilimi ka san inda take bada shakka ka fassara shi da shakka ka san inda take bada yaqini ka fassara da mi da yaqini wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa ala al khashi'in sace mi alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kana cewa mu'minne zato suke za su haɗu da Allah ai sun yi yaqini domin bai dace sifanta su da imani ba kuma ce suna da sun za su haɗu da Allah mun gane wannan ko wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu mazkurni inda rabbik kaga ba lil ladhi dhanna annahu najim nan da to yake ba don ya ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya tabbas ne yana tunanin ba wai tabbas ba ta to yake ba amma akwai inda take zakuwa bi ma'ana adh-dhann tana nufin zato wa idha qila inna wa'da Allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin ya ayyuhalladhina amanu istanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm adh-dhannin billahi dhanna sawna sa'ati dhatu akbar dole na ɗalibin ilimi ba a yi ma ilimi gaugawa ba a yi ma ilimi hawan kawara domin ko kana ganin kayi karatu lokacin da aka bijiro da matsaloli lokacin za ka gane kai wa akwai matsala karshen wannan e ya za ka yi kai ta kuma za ka yi fita ba Allah ya kyauta amin sai yake cewa wa zannu ai aiqanu sun yi tabbat Allah malja'a yace an mukhaffafa shikenan sai tafiya ta mukhaffafa kadiba sun jalalaini mukhaffafa an kace mukhaffafa yace wanda aka sauƙaƙa wanda ba ta da nauyi ba shi kenan ba to ka gani me zaka gane a wannan yana nufin aslin tawadhannu annahu to an ka ce Allah malja'a kenan aslin shi annahu la malja'a sai aka shafe nunun guda wanda ya kamata a yi shadda da ita kuma aka shafe ha'u shi yasa ce mukhaffafatun shine malaman nahwu suke kira mukhaffafatun min as-saqila wa dhannu sun yi tabbas Allah malja'a mukhaffafa kenan annahu yadda sha'anin yake shi ne suka kira dhamiru sha'an sai malaman zauri su ce yadda sha'anin yake annahu yadda sha'ani shike la malja'a min Allah babu makagauta in ji malaman zauri makagauta la malja'a babu wurin da za a koyi babu watsirata inda za a je min Allah daga Allah illa ilaihi sai dai a koma ma Allah kaga idan an ka ce abin da kake tsoro babu wurin komawa sai gare shi ai gara ka daga da kai tseku tun da babu inda za a je a tsere ma Allah to babu makoma sai inda Allah an gane ko wato shi Allah subhanahu wataala babu inda za ka je ka tsere masa summa taba alaihim sai Allah ya karbi tuban su yace waffaqahum littauba sai Allah subhanahu wataala ya musu tawfiki da tuba wanda za mu zo tuba kala biyu ne za mu ga akwai mas'ala guda da ta shafi tuba karkashin wannan ayar ba mu sani ba na san lokaci ba zai ba mu dama ba amma insha Allah ta'ala za mu zo mu karkare ta a sati mai zuwa waffaqahum litauba Allah ya musu tawfiki su tuba anan zaka gane tuba kala biyu ne kamar da Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake cewa bayanin zai zo insha Allah zuwa gaba a sati mai zuwa in lokaci ya ba mu dama so a dai ce sati mai zuwa wato tuba na Allah biyu ne na farko Allah ya maka tawfiki ka tuba don in Allah bai so ka tuba ba ba za ka tuba ba sannan in Allah ya maka taufikin sai ka tuba to kuma bayan ka tuban ba dole bane ya karba ko ba kana bane amma kuma sai ya karba kenan akwai at-tawfiqu lit-tauba akwai qabulu tauba sai Allah ya so ka tuba kace tuba shi yasa wani yake tuba wani baya tuba sai Allah ya so ya karbi tuban bayan ka tuba shi yasa ce thumma taba alaihim Allah ya yi musu taufiki zuwa ga Allah ya karbi tubansu taba alaihim ay waffaqahum Allah ya yi musu gamdakatar littaubati ga tuba li yatubu dan su tuba in sun tuba kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya karbi tubansu inna Allah huwa at-tawwabur rahim Allah subhanahu wata'ala shine at-tawwab nan siga ce ta mubalagha in an ce ta'ibun to tawwab fa'al ne shine tana nuna mai karfin aikata abu kenan na Allah shine mai yawan karɓar tuba domin in ka kalli halittun Allah mutane da aljanu su da aka ɗora ma taklifi irin zunubin da suke aikatawa a sakan ɗaya na wani kuma dukkansu Allah ya buɗe ƙofar tuba gare su su zo to kaga masu tuban da Allah ya karɓa banda Allah ya san iya kashi ko kai kadai an ka ce ka kididdige laifinka da tubanka ai ka san yana da yawa balantana na halittu gaba daya to at-tawwab inna Allah huwa at-tawwabur rahim Allah shine at-tawwab mai yawan karbar tuba siga ce ta mubalaga wanda cikin ilmu sarfa in ka koma cikin babi na siyagul mubalaga zaka gane su ar-rahim Allah shine mai jinkai rahim Allah shine mai jin kai daga wato rahima yarhamuni fa'il ne wanda shi ma siga ce ta mubalaga domin rahama irin ta Allah babu irin ta tunda an ce rahmar da Allah zai mu bayu cikin ɗari sai sabko da ɗaya a duniya tis'in da tara ya aji su sai ina sai a lahira cikin wannan ɗaya da an ka saukar shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace zaka iske dabba tana tausayin ɗanta ta ɗauke kofatun ta ba za ta taka shi ba mun gane wannan da kyau to wannan shine abin da yaso to amma kafin mu karkare bayani saboda lokaci ya muna halinsa nan za mu fitar da waɗansu abubuwa da suke da alaka da wato ilimi na balaga da kuma nahwu an gane ko suna da muhimmanci kaga wannan jumla tana da mu'akkidat yace inna allaha bai ce allahu ba kaga inna min hurufi tawkid sannan sai ce allah duk cikin sunayen Allah babu wanda ba a iya kewayewa a'zam al-ism shi da bi Allah domin in ka duba ko nan daga wajajen sunayen Allah ana jiwar da saura in ka samu danka Abdurrahman sai su ce mai Rahmanu in in yan boko ne su ce Draman in ka sa Abdul Aziz sai su ce mai Aziz ko Zizo ko ba ka bane in ka samu ɗanka abdulmajid sai ce mai majid ko ba haka nan bane to amma sunan Allah shine bai kewaiwa in ka samu ɗanka suna abdullahi sai ɗan barke ce abdullahi kaga Allah ya kuma la'i mun gane wannan to su ko hausawa ka ce kaka sai ce abdullahi sai a ce abdu ɗanyi wai abdu danye ba danye ba dai busashi wai abdun da ba a iya cirewa tunda sunan Allah ba a iya cire abdu a sama mutum Allah sai an kace abdu danye muna gane wannan to almuhimmu dai sai kawo Allah an gane ko nan sunan Allah domin kawo sunan Allah da an ce Allah to nan an huce zancen wasa at huwa sai an ka kawo huwa saboda nan domiri ne an ka kawo tsakanin mubtada da khabar tunda Allahu asalin shi mubtada ne ko ba haka ba tunda ismu inna asalin shi mubtada ne dan kawai ne ce ismu inna ne an gane ko to huwan nan tufidu at-tawkid wal hasr tana nuna inna Allah haqiqa Allah huwa in an ce inna Allah at-tawwab intabe inda an ce inna Allah tawwabun to la yufidu al-hasr amma an ka ce Allahu tawwab yufidu al-hasr in mubtada ya zama ma'rifa nakira khabar yardan ma'rifa ba nakira ba to yufidul hasr yana nufin keɓanta abu in nace al ustazu al alimu ina nufin ustazu mai ilimin da dunnan babu mai ilimi irin nashi amma in nace al ustazu alimun wannan ban ce shi kadai yake da ilimi ba mun gane wannan to in nace allahu at-tawwab ai hasr ne kenan kaga inna allaha da mun ka ce inna littaukidi Allah suna Allah yufidu tahwid yana nuna tsoratarwa don an ce Allah an kai karshe huwa damirul fasl ne yufidu al-hasr Allah shi kadai ne to kuma at-tawwab kuma shi kadai ne har yanzu mai karbar tuba at-tawwab dan haka babu wanda zai karbi tubanka in ba Allah ba sai coci ta ce akwai sukukul ghufran takardu na neman gafara in mutum ya yi banda sai ya zo sai a rubuta mai takarda sai a ce fada ya gafarta maka shine waɗansu kaga in ka saba ma Allah sai wani zai ce to mu muka sayar da Allah gafara kamar kawo kuɗi sai shi amshi kuɗin ka wai shine zai zama tuwa tsakaninka da Allah a'a Allah shine mai karɓar tuba an gane ko arrahimu kuma jinƙai irin nashi babu irin nashi ina fata ana fitata ma'ana babu mai jinƙai irin na Allah shi yasa kawo arrahim bai ce rahimun ba kenan hasurkin da ke akwai wato ta'akidin da ke da kwai cikin inna akwai ta'akidi suna Allah akwai tsoratarwa sannan kuma huwa ta'akidi na at-tawwabu alif da lam ta'akidi na ar-rahim kuma ta'akidi na sannan inna Allah huwa hasr ne an kebance at-tawwabu shi ma hasr ne an nuna shi kadai ke karbar tuba biyu kenan ga huwa ga alif wal lam ar-rahim shi ma hasr ne babu mai jin kai irin na Allah subhanahu wa ta'ala to kaga in baka san ilimin balaga ba kai zakkuwa kawai zaka ce inna allaha huwa tawwabur rahim jama'a Allah shine mai mai karba tuba arrahim Allah shine mai jinkai buje gaba Allah rabba shi yasa bari cewa ilimin larabci bai da amfani ba gaskiya bane mun gane wannan da kyau to sannan kuma abu na ƙarshe inna allaha huwa tawwabur rahim sai zamanto inna suna kiranta jumla ce ta'liliya ka koma cikin mughni labib an kutubil a'arib kaga yadda ake i'rabul jumal domin akwai i'rabul mufradat akwai i'rabu al jumal to ka san jumla ko wace ga yadda ake i'rabin ta al jumal allati laha mahallun min al i'rab wal jumal allati la mahalla laha min al i'rab to inna allaha huwa at tawwabur rahim mun ka ce jumla ce ta'liliya wanda take nuna sababin abu sai da ya ce sun mata ba alaihim li ya tubu inna allaha aili anna allaha huwa tawwabur rahim Allah shi kaɗai da mai karɓar tuba wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfaru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله kaga sun ka nemi Allah ya gafarta musu wastaghfara lahumur rasulu ba a ce wastaghfara rasulu lahum ba manzo zai neman musu gafara Allah ba shi zai gafarta musu ba to in manzo bai gafartawa kuma waye ya sai ya zo katon kaddara ce shi na gafarta mutan babu wannan shi ne hakikarin gaskiya alaran masaur akwai sauran bayanai karkashin aya amma tunda akwai da'i da da'i cikin ayoyin nan don Allah a karanta marko da aya biyu na mushi yadda suke ko aya uku ya ayyuhalladhina amanu taqullah amin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين cike cike cike cike cike ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين وإياكم